مالك الناس إله الناس من جعل الناس كل الناس فراغ إلى وفي فضله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الوجود مركز الأسرار حب الشؤون مجموع الأموال وعلى آله وصحبه حق بالحمد لله رضي الله عن أبي المكتوب وخاتم محمد المعلوم مولانا أبي الأبطال الحاتم فأحمد رسالة الإسلام والجزاء رضي الله عن المسلمين على الخلافة صاحب وجود الإسلام اليوم قول لا تبيد المال تبيد وجود المال مولانا أشهد أن لا إله إلا الله رضي الله عنه alhamdulillah ya yi don ruwa masu kwaya a darajar da ba a kyarga mutanen da hiri da muka haɗa wannan ruwa in wannan da miliyoyi ƙarƙashin jagororin da wajen wani ilimin ruwa ba su amfani muka ga wani wani da ke yi haka ko ka faɗi ruwa da ke wa Allah ba biya shi ruwa ba wani Allah ya kuma ba ya saka. Idan Allah ya kama sallaka shi yana da ilimin da ya yi wani shafi cewa za ta tabbata wa ta ba ga shi ga wani abu ni ma a cikin ta ba sai mun ga Allah yin mutum shi ko da ne ba mun da shi da ya ga wani abu da shi da ni ma ba ba sai mun ga Allah ya yi wannan ne ba idan mun ga Allah ya yi duka yi wanda za a samu a shi ne kamata dan ya zauna hanyoyi yin biya ya kana da gobe kamar da fara shi ne biya ya wannan matsalar fara da sabon domin ka san abubuwan da Allah kafin a yi kunshi shi da abubuwan da ka faɗa a duniya ni wa ya zama mai yi za mu ga ya tantanta a irin alayyayyen da albarka a maza da zuwa wayan da al'umma in suka saba wa Allah Allah ce ya yi kuka nuna musu ku kashe kawo wasu amma mu al'umma mu zama ubangiji shi ne ba tun kuma gidan lahirariya in wannan ne a shi ubangiji ne ke kiran da mu zo mu ba shi kuma zai waye ne ke nemo tuba amma shi ya ku kashe kawo wasu mu Allah ne shi a kashe kawo kawo cewa ya yi yana da san mu inda Allah ya kashe kawo yana so mu yi tuba mu sai an kashe kawo Allah ya ci da ya fasa ba kuma kushe sha za mu shigo da Allah lafiya sai ne yi da salati manzala a cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo akhi salati alayya fa inna hana da dubi yau da salati gare ni salati na ga fara da gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mauludinsa mauludi ne na dukkan wani abin da ya yi ake yi karami ya fara da zuciyarka ko ka ya yansa samuwar da Allah ya samu da wannan idan ko duniya ta ma daɗi ya kamata ya yi wani kyauta a cikin shi ya samu dala kwarai da wani cewa alfakiru mafashe ne shi wani mai sanda a cikin barwa wanda aka ambaci da ke yi mun sarari ba a shi yana da nan ko tun cikakken mai arzikin duniya da alaƙa da kyauta a shi ne cikin da ke zama cikakken mai kyauta ba ya zama mai kiran manzala da za ka yi kyauta da tattalin da Allah ya baka a duniya ka ta aiki kyauta da mizawa a sunanka a wajen Allah ma mawuci a shi kyauta tana tabbata ne da manzon Allah a shi ko idan kyauta za ta bar manzon Allah haka sallah tana tabbata ne da manzon Allah in kiyama ta tsarafu za a tare ne ranar kiyama taron maulidi kiyama za ta tsaya ne da maulidin manzon Allah a gaya wa duniya cewa duk wanda yake ya kai ko ibadar da ta kai ko darajar da ta kai za ki yana kira yana neman mulkin jama'a billahi wa ilaihi kafa wani ya tsara halitta a kan duk wanda yake duniya da wani aiki da yake magana da shi da hannun da za ta gagara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi a gaban Allah ya nuna kirari ya karbi ke kan halitta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ka ga wuri shi taro ne ya girma manzon Allah ya ma za ta tashi a ga wani ya fara Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa domin mutum da zai hutu sun rana ɗauke ɗaukar kansa waye النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا هذا الدنيا لا يجوز تكلفة كل شيء مازال لا يجوز شفاء بنا غير وهي حس الجبار مازال لا يجوز شفاء بنا إثر الدنيا ولا حس المادة يوم ولي يوم شفاء الدنيا نصار يا يا معقول يكار حس الأدب مازال لا يفضل شفاء كما ولا حس الجبار kafin zuwa manzo Allah dan ada kauna da fili bada rauka wa rabu kullu wa kullu fa ashaka al ardi bi sanati Muhammad manzo Allah ya wuce a duniya manzo Allah na da ya fa duniya lokacin da duka duniya ga yake ne da duka sai manzo Allah ya haska hasken da siya hasken yanki hasken tauhidi hasken kauro da zalunci aka ba ba wahalin da dama an yi ne ya kawo gidanka ya ce maka kawai ya fi ƙarfinka ya dubbe ka ya kwata matarka ya kwata kayanka ka saboda kunya mutum ya zai ya gudu ya bar da da an fuka kansa za ya ta iya yin rusa wanda ya tabbatar da dai ya haifi a bayan aikinsa mabin an mutu ba da da gado za na yi a bayan aikinsa mabin in an haifi da tura rani abin da ana tsoron kunya da za na yi yin kawar wayar duka wa'idan abubuwa ne wanda idan muka waira kamar yadda alƙali ya rubuta cewa wani shekaru ne na lalata zuwa wani wanda ke ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin za mu ga kafin zuwan sa irin abubuwan da suka faru a mutum ne ne na tasirin duniya a wannan shi yasa Allah ya ce wa wasu min masallaha mu in kuntum ada fa Allah ya rubuta ku asratu bi niyyati kaga wannan ni'imar Allah ya ce ga mana da ni'imar da muke ji yanzu saka ni'imar yadda kawo da ake a rarrabe cikin zalimi da cin da sabbin Allah ya kama da Allah ya kuma tantance saboda ga ruwa da za mu tsawaita ba ƙarshen magana ne a yi da manzala a tsaya cikin ɗabi'o'insa manzala shi ne mai aikin aikin da aiki shi ne wani gaskiya shi yake riƙewa a zama mai gaskiya idan ka fi kowa abin mamaki yanzu mutum yana da ainihin turawa suna da alkawari suna da gaskiya suna da amana ba su da gaskiya ba su amana amana kenan a gaskata manzo Allah gaskiya kenan abu manzo Allah wanda bi da abin sirrin da kabi ulai kan musu Allah ke wanda ya gaskata manzo Allah a wajen Allah shine ne gaskiya a shi wani mutum ne ko wani kafiri da zai mu ne amana ne gaskiya ba sai ya tabbatar da tsarin manzo Allah saboda haka shi wani ke saboda haka manzo Allah ya ce kullu tilmin makarim al-akhlaq an aiko ne da kyakkyawa wa da gobe Allah kuma ya tabbatar da shi ya ce innaka la'ala wa rajul ajib kuma yana ce buri bi kullu nasfan kafin ahmada abil kawl wal akhlaq far'an wa mahajida manzo Allah shine tushen dukkan wata dabi'a ta gari saboda haka na yi farin ciki ina kuma godiya ga wanda sanadinsa da sanadinsa na tsaya a nan wajen kuma ina mana allura akan abin da wani ya dora ma akan kuma yake kiran duniya a kai menene ni shahidi ne ina kira da dukkan masu mola da shehu ibrahim idan mun ji zani sallama da halifar sa mun ji ziyara kaula sai ce mana aiki da kaula ne akan karatu da aiki da karatu da karatu da aiki da karatu da aiki karatu da karantarwa da aiki da karatu da neman halal ita akan abubuwan da aka yi da kaula karatu da karantarwa da aiki da karatu da neman halal wajibi a cikin da almajirai suke su koyi da abin da wani sakon da yake fito isar na fitar da wannan al'umma ta mu da zama karabi domin ba zai yi wani yadda duk duniya ta tabbatar da wayewar shirin rayu da ilimansa da warware matsalarsa a duniya a waye da ya ce wani mutum wani yana rataya da shirin rayu kuma an waye da ya fi yin ilimi wani mutum ya rataya da shirin rayu ya fi yin ibada wani mutum da ke wai shashi yana cewa adam kullum adam liman yanka sabila Allah wa ila shaykh dare da wani salat mamaki mutum da yake danganta kansa da shi alibi ko shi almajin shi dare amma yana barin sallah yake wani abun mamaki ko a yau kai ka fa za ka samu ba inda ake tsira sallah ake bibiyar sallah irin zawon shi dare kana iya zuwa kasuwa ka je ka da ce ya za ka sallah a a masallacin shi dare ana da tabbas za ka iya zuwa ka tsaya kai abin da za ka yi ka zo ka samu sallah a masallacin shi dare kowa yana da shi da duk fas ana shi da zawo shi dare akan tsaye da sallah ita ce abu ne har suna cewa wannan dariƙa ce ai baka tubira duk wani asirar ta abu ne kawai aiki da ke kware saboda haka wajibi kuma murafi da lamarin shi Ibrahim domin yana ce mana fa amma shabab bila sahaba wala akhlaq da kansu bila sahaba matashi da babu kyakkyawan ɗabi'a babu wayewa ta ne duniya da take kamar itaciya ce da babu yaya kamar kamar da shiri da babu yaya itaciya ce ta saboda haka yi kokari hutu da rataya da shehu ke a ga shehu ibrahim a cikin lamarin shehu ibrahim ya gaya mana a kaduna cewa idan ba za mu iya amfanar da halitta ba kar mu zo mu cutar da ita duk annabin da Allah ya turo a kan aljihi sun shira aljihi na akan shi Allah ya turo annabawa zama da Allah lafiya zama da halitta Allah lafiya haƙƙin halitta haƙƙin mahalicci wa'annan su ne abubuwan da za mu bibiya mu ga menene haƙƙin Allah ko menene haƙƙin halittarsa in an san wannan duk za a zauna lafiya saboda haka Allah ya rufe mu Allah ya kusa da mu Allah ya kara mana soyayya Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shirinci da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال الله لا تمن أسرت عليه حاجته فليكثر الصلاة علي فإنها تحصل الهموم وتكثر الأعزاب وتقضي الحوائج wanda duk tsanani yana ne shi yawan da talafi gare talafi na yana yaye kunci yana biyan bukatu talafi na yana yawan arziki haka mu za mu na gina mana mai gidan mu yana cewa a wakati wa sa'ati sarrafin musulmi sadaka wa madhan minhu kan su da yawa da talatin wanda Allah ne na daukaka yaban manzo Allah duk inda da a duniya ake so a ganda ake so a ji magana ba wani abu na tare da ba yawan salatin manzo Allah jikansa ya ce masa shi akwai karatu wulaya ce wanda shi ta bayan wulaya ce da ne iji hali duk littafi ce da tsaya a gaban mahaifina Alhaji Abdullahi na karanci shi an ce da sai matsayin an buga littafi zai kira ne shi zo karanta min wannan littafi shi in kana so ka bata shi Ibrahim rai ya ce duk mutumin da ya masa abu zai yafi masa shi amma ban da mutum da ya ɗauki ɗan ya mika masa ya ce karanta min da wannan yace ai yana ganin girman shehu zai yi hukuncin ba haka aka yi da su rabbani ai shehu rabbani suka tashi suka tsaya akan ya'yan shehu da duka da bulala sai da amfani karatu kada shehu bi yadda cewa wani mutum ya karkace sa rawani a matsayin jikansa ko ɗansa ko ya kuce jira a kan karatu ya yi da duk wani hukunci da za a yi mara ba saboda haka mu tashi duniya ilimi ce ya ishe mu da ilimin nan imam hasan sai ya da addinin musulunci a duniya yau bai ma ma da suke ba duniya ba sai dai tabbatar da masallaci da ce da shi da aliyar aliyar a kasar aliyar da ilimi aka yi wannan aiki da an kwanta ba za a cutar da wannan da'awar ba saboda haka a tashi a nemi ya yi shi mutuwa magana da ne ko bai a wajen Allah ba su yi rabu digiri Allah ne da zai shi wa Allah maka malam da kuma ta'ala da zan kwaroka a lafiya saboda haka wajibi a tashi a nemi shi da ilimi a martabar da haske ne ni ko in ba a cin haske ya suna waje duhu da duhu ne za a yi lalibi ta ga da lalibi an da gura wa maka da koda amma da haske ba da kalan za ka kashe za ka iya yi haske ne shi ake fita da cikin duhu Allah ya tsara wa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka ba muka izini cewa muna hanya muna tare da shafi musamman kusan kwanaki biyar zuwa shida ya gabatar mana da mabudai da manya manya a kuma da misali da shi mutane da shi kusa ko jiya ya kwana da kuma muka shigo da shi a gama abu muka ga ya kamata na kai da hannun suna ne ya zo ya ba da gudanar hanyoyin da suka gani da kuma hakika karancin lokaci ne amma a tafin shi gaba har ku tabbatar da dalili da ya sa aka ba shi makafin jikin jika kan wannan na samu a cikin da aka kira shi wato ba a banza ba ne alhamdulillah ba da shi ba ne kan dogo shi a inda yake gudana da shi mafi dalili mai kyau a wani abu da mutum ya ba sai wani dalili da zo a shi ne zuwa kuma saboda muhimmancin abin da yau ake samari ke yayin sa wani abu mai dan hakika ya hakika ba a sanna ba a azumi zamanin karatu ya wuce zamanin sallah ya wuce zamani ne na soyayya tsalla sai a yi soyayya soyayya da soyayya muna tare da malam ibrahim sadau wanda shugaban yan hakika yan jiya gaba ɗaya da suke kusurin sababan amma wanda yake yanka anar da ya ci da yanka kadai ya ci da sha giya ya lura da 'ya'yansa to shi kanin mahaifiyarsa a ga kurewa babban sannan kanin mahaifiyarsa shi kuma da hannun nan ana magana hakika shi ba labari da hakika ba a gaban sa ne aka komo har ne bayani ya yi bayani mai tsawo a wannan yake cewa idan kana neman tsantsan kafirci ka waiwayi inda 'yan hakika yake cewa kafirci su ya wuce kafircin kafirai da saboda haka ko da ne kina jini ku ya gaskiya muna ɗauke da gajiya yanzu ko a jikin rana ba ci ba ko gida ba mu je ba a shigo da su a muka tsaya a wannan wajen sun ba amana wannan zamiya da suke a cikin akan saboda haka ko da ne shi biyu ko uku ne a takaice muna so shi ma da Ibrahim Sadau da ya kowace shi a kan wannan basira sun tari matasa suna yayinsa suna jin cewa wai ɗari ka ta tijaniya haka yake sun mayar da imanin kafirci sun yi riko da kafirci suna fashin imani su saboda haka suna so ko a takaice ne ma da Ibrahim Sadau a yi mana bayani ko a takaice ne.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق تدبيره والجلال العظيم ينقوى شكين الله ينقوى شكين منظم الله ينقوى شكين شيخ الجن ينقوى شكين مولانا شيخ إبراهيم الجن muna yi wa Allah godiya da ya hada mu da ku ba don komai ba sai don soyayyen annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar yadda shehu ya mana bayani na san kuna jin labari ana ce ga 'yan hakika a jihar nasarawa sai ga 'yan nasarawa sun zo a cikin nasarawa a cikin garin kashi wa'annan mutane suke wannan al'ada to ga mu yan garin kashi tare da ku wanda ba abin mamaki ba ne duk mun fito waje ɗaya ta wajen nasaba ma ku da an ce wai mun fito nasaba ɗaya in ba mu manta ba ai abu lahabi yana da nasaba da manzon Allah amma da yake Allah bai mishi gaban fitar ba hanyar shi daban na manzon Allah daban sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bisa ga lalura ya sa muke kirin wannan magana dan ne yin shirin ya kai ga waɗansu suna ganin kaman abu gaskiya ne kana ganin ɗanka ya fara wani abu kana gani kaman wasa daga ƙarshe sai ya zama maka babban bala'i a gidanka kamar yadda idan muka duba inda kamar za a kara dariƙa ta bakin maulana ta abulfarci ne babu ruwan don baya magana to sai Allah ya mana baiwa da ire-iren su maulana shek ɗahir sai kaga duk abin da izala za su kai su kawo hujja dan me in aka yi shiru shirin yayi yawa sai a yi zaton gaskiya ne su kuma yawancin sufaye za ka ji su koyaushe shiru suke amma sai Allah ya mana baiwa da irin shi da rubutu dan me su ce to sauraron dan jin shiru zai kai ga halaka ko kamar yadda shehi ya faɗa daga wannan waje muke sannan in muka duba a kakanni har da nasaba ta gefen uwa kaga ko duk wani wanda zai ba da labari baran mu ne mun rayu anguwa ɗaya har ya zo ya canza waje ya koma ya je ya ci gaba da sha'anin shi a bayan gari wallahi da za mu koma ba da labarin abubuwan da ake yi za a kai godowa haka ba a faɗi rabin rabi ba domin duk abin da za a faɗa maka ya wuce tunani kaɗan daga cikin sharrin su shine idan suna jin kunyan idan mutane in an je aka ce dole a yi sallah suna da wani ruwa da suke ce mishi ma'u sunan ruwa kenan ko da kaji sun ce a ɗauko ma'u giya ne da shi da su yi alaula su koma gefe yanzu dan mai alaula ya zama dole sun yi a gaban ka sai su yi kamar nan za su je su yi sallah da ruwan giya za su yi alaulan su kama hanya su yi tafiya in ka matsa musu su yi sallah da wannan ruwan jiya da suka yi alwala sun su ji ka in misali sun je ba kwanta mu zai kai wai ya don kai ka haife ta wannan wani abu ne mai sauki kare ko alade ko jaki amma alhamdulillah ɗan shi ya rasu ƙarami Allah ya garance shi da santa an zo za a binne ɗaya daga cikin muridan ya ce mishi ai shehu wani ba zan fare ne suna ce mishi sharif ce shehu ai wannan yaron ba batun maganan binne shi ga shi muna ta neman nama domin me da ya kalli idan shehu lokacin da za a sa yara kabari sai ga idan shi na zub da hawaye sai ce mishi shehu ai wannan ya kamata mu yanka kawai mu sai sai muke ai hukuma za su zo su yi bincike a kanmu sai ya tashi juya ya fashe da su kafa sai ce ku tashi a rami kaga a nan inda kamar dan Allah ne kamar yadda almajirin sai ba shawara tunda komai ɗaya ne a yanka mana a ci amma ga shi Allah ya jarabce shi da son wannan ɗan ya mutu za a binne shi har yana kuka daga ƙarshe dai muna gaya muku wannan hanya ba na dillewa ne ba domin gaskiya babban kalifan nashi madin mai tafiya wajen namu ziyara ya ga halin da yake ciki tun abin suna yi a goya ga ga yanzu a kan titi yake yawo yana maganganu ko gobe ka tafi za ka ganta a haukace saboda ka magani ire-iren waɗannan mutane ‘yan uwa muna faɗa a ko'ina in muka zauna da kun ga mutum ya fara wannan al'ada ku zagaye shi kamar ku goma karfafa wanda kowanne a cikin ya fi karfin shi ku miki dukan Allah isa ku kakkare kafanki domin ba sai yana da lafiya zai sake yi tafiya ba to ku kakkare kafan kawai domin irin wannan masifa da muka kalla ya shigo mana mu ne za mu ba ku labari kar ku bari ya shigo muku yan uwa domin aka ce idan ka gaje mun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa to shine wannan mu da Allah ya kare muna faɗa ne bisa ga lalura ba dan zagi ko dan gulma ba amma wallahi mu muka ga abin da muka ji maulana shek dahir bauchi ya sa shi a jiki ya so shi maulana shek abdul fatih ya so shi domin maulana shek abdul fatih a ido na ya zo har gidan shi ya kai so shi sai ya da bilkisu da kuke jin sunan matan shek ibrahim din nan ta zo gidan shi ba da yawa ba daga ƙarshe kafin ya rasu khalifa na yanzu na duk duniya ke rufe jami ya zo Abuja musamman daga Lagos ya bar Lagos ya ce zan tafi Abuja saboda baban sa ya kai ka karfe ɗayan dare da mota ya ce a ja ɗauko shi har an je an faɗa mishi ya shirya ya zo da ya zauna falon shi kawai sai ce mun muridan shi gobe ku ce ma direban ya tafi na zuwa bayan sun je sun yi sun yi bayan direban ya ce shehu ya ce tare za mu tafi da suka tafi kawai sai ce ma muridan ai yana neman asararu ne a hannuna don haka ba zan tafi ba tafiyar da yayin baki maulan mushek nazir da ya rasu dan maulan mushek shek ibrahim yanna sun yi tafiya da shi sun tafi nan lakwaja kogi state aka haɗa hidima aka aka ba wa yake da sunan maulan mushek nazir bayan an zo za a tafi suka cire duk abin da ya kamata ana rarraba ma waɗanda suka yi rafiya ko da aka nika mishi nashi wallahi kawai sai watsa shi a jikin wannan mutum na lokacin yana cin kanshi yana samun kuɗi sosai ka san shi ɗan ya ɗaure maka kamar shi me zai yi da wannan wasu muridan shi da suka raka shi ƴan Murtaniya sharifai da suka kalle wannan bawan Allah mai suna babansa mushi ko suka girgiza kai ko dama an yi aranjina kai ƴaƴan kamar biyu ko uku da za a tafi da su Senegal tare da ƴaƴan shi Muhammadu Turu a can za su je su yi karatu ko gobe a cikin ko yake da halaka da shi Muhammadu Turu zai mishi wannan hira zai ce maka tabbas an yi haka to wannan faruwan abin da dawowa kawai sai suka cire sunan ƴaƴan baban Salma aka koma da shi saboda kun san ƴaƴan zura'an kyau tijan mutanen Murtaniya na a kan shi Ibrahim na sai dai ka kashe shi wallahi tun daga lokacin bawan Allah nan ya dawo ba da juna ba sai da nasifi ita ma ta ziyarce shi ake shi ba ta san da wannan abin da ya faru ba ita zuwan ta na ƙarshe ya tashi yana ce yana ba da wani kisa na manzon Allah ai manzon Allah lokacin da ya bar duniya an samu akwai wani da yake bin manzon Allah bashi an samu mazalla ya taɓa ɗinka takalmin shi da takalmi da igiya da kaya amma shi a matsayin shi din nan na wani ya fi karfin ya mutu a ji shi ba shi ya fi karfin ya mutu a ɗin takaka don me an riga an yi faɗa da Allah daga baya sai maganganu ya kai daga ƙarfi ba kwa lani wallahi na fati ba kwa na yamma ba kwa wazifa in ka ji muna bala'i da su to a kan lazimi ne da wazifa to ka ce kana ɗariƙa ka bar lazimi ka bar wazifa to wani irin ɗariƙa ne wannan daga ƙarshe ba ku iya faɗin la ilaha illallah a gabana yana faɗin in yace la ilaha illallah ji yake yi kaman ana zuba mishi garauci zikirin juma da kuke jin ka ce la ilaha illallah sai dai ka ji suna goyobi goyobi goyo goyo goyobi goyo wannan wani irin abu so jama'a da yawa suna ce bai kamata ana zuwa ana tona firin wani ba wannan aikin Ibrahim ya baya wallafa mana mutakin ba ka kai ce Ibrahim ta ma rufa ne da koyi a firin wani amma shehu ya riga ya rubuta mutakin mu akwai wanda ya mutu kasa kace irin shehu Ibrahim so wai ba shiru akan ne bayan Allah ya riga ya ce kaza haramu kaza halal ai ko ka ji mutumin banza ne ko ka ji Allah kawai saboda haka yan uwa wallahi abin da ya rage mana a gaban mu yanzu wallahi ba yan izala ne ba ba na jin haushin yan izala bala'i na gidan mu yana tare da mu yan dariƙa da ka ga mutum a zawiya idan baka san inda ya fito ba sayanin din su na farko za ku ga gashin nan shi kudu ba jihar in baka san shi ba ka ce malam daga ina kake waye sunan ka in ya faɗa maka sunan shehun shi ka kira shehun nashi da gaske wani almajirin ka dai kuma ma me ya kawo ka nan wannan kawai shine ya rage a gaban mu da su zo su fake a jikinka za ka ga sun yi haka wai za a ɗauke su hoto kar ka bari suna da wani irin sirri da ƙarya za su watsa hoton kasar su su ce ai wani ma tafiyan mai a fili ne kawai yake magana kamar da gaske amma a koyi duk tafiyan namu ɗaya yan sharri ne yan sharri ne babu lokaci kamar yadda shehu ya faɗa don haka mu yi wa Allah godiya da Allah ya haɗa mu a filin maulidin annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda na yi hiran baban Salma kar mu tashi da bakin cikin jin abin sharri kawai to kamar da sai yayi izini bari mu faɗa abu ɗaya biyu mu ma akan manzon Allah mu tashi a hiran kuma farin ciki. Kuma mu yi wa Allah godiya shi manzon mu sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun da ya zo duniya ba Allah ya karkace shi irin tsarkake wanda bai taɓa ma kowa ba ya ishe ka alfahari ka san wane ne manzon Allah tun da ya zo duniya ba Allah ya zaɓe mishi sunan mahaifi tare da lokacin sunayen giwawwaki sunayen gumaka ake sawa mutane amma Allah ya zaɓi sunan mahaifin manzon Allah Abdullahi kaga hanyar da ka fito annabin da kake bi tun bai zo ba Allah ya tsarkake hanyar shi mahaifiyar na za ta haife shi Allah ya zaɓi masa suna Amina wani sirrin Allah sunan shi Abdullahi sunan mahaifin shi Abdullahi sunan mahaifiyar shi Amina sunan shi Aminu kaga sunan shi ɗaya da mahaifi sunan shi ɗaya da mahaifiya wanda za ta goya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓi sunan sunan Halima kaga suna ne daga cikin sunayen Allah yana gaba da Asabur hatta kabilan da Allah ya zaba yar banu fa'adu yar kabila na masu arziki saboda mene annabi Muhammadu zai rabu da ita sallallahu ta'ala alaihi wasallam kowa a nan yana buƙatan ya kai takardar shi ko wani abu a buga mishi sam na indiji shi indiji ne na gari manzon Allah Allah ya buga mishi sam na indiji ne mishi sayani sun cewa shi indiji ne na garin Makka sai da Allah ya yi rantsuwa ko qasama bi hadzal balad ya sake tanshi wa anta hillun bi hadzal balad sannan wa walidin wa ma dukkan kuma manzon Allah gobe cewa shi ba dan Makka ba Allah ya buga mishi sam ya mishi indijin ya sa mishi sainin babu lokaci na mana a takaice saboda shehi ya ce ko minti biyu ko uku ne Allah ya saka da alheri Allah ya kiyaye imanin mu da mutunci mu albarka annabi Muhammadu
dama ana cewa idan kunne ya ya tsira to dama matasa suke fadawa cikin wannan wasuba da ya bari alamomin su gashi suna kara amma wasu lokuta za ku ga sun manna hoton shebunai a jiki suna yawo ko su bar manyan da manyan da abin da ya kamata wannan saboda haka duk wannan ba zai musu amfani komai ba kuma shi ma da tsaron sadar alhamdulillah shi ne mashirki makarantar mutanen sultan da ke kefi har ya gina wannan makaranta yanzu maganin da ake yi kuma sun zo da shi da shi lode shi a gobe insha Allah su ba mu sa'an da su kafe za su koma kan mun jike su da yawa tun nan a kan su kashi ne yau mun jike su da yawa kuma nan juma'a a tafiya ba ga ina nan juma'a tsarfin shan nan ko bayan nan ba za su fita muna kun jama'a gaba ɗaya a ƙarƙashin harshen rana khalifa su mutu addu'a na alkhairi fatan alkhairi da abin da yake damu su Allah subhanahu ta'ala ya hore su bukatun su an mai biya Allah ya mutu kafin ya alkhairi muna su abin da fara addu'a gaba ɗaya abin su a mutu a zuwa ga kun shan ta'ala da ƙarfi za su kama
الحمد لله الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يناديها منع العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ومن أخذ بهم أخذ بحظ واحد ومن Allah mun gode maka da ya hada mu da irin waɗannan bayan Allah malamin mu shi gori ayyuba da manyan manyan bakin ka daga shafi daga nasarawa kuma addu'an da malam yake a yi ubangiji muna roƙon Allah yadda suka fito ku dawo dukkan wannan jauna na su lafiya su koma iya lafiya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan zama da aka yi muna tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bukata da sauran bukatun mu da shi daya bakin mu wanda suke nan da wanda suka koma su kowa Allah ya yi gida lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan kenan fa su ne malamai malaman nan kuma Allah ne ya hada mu da su don saboda su yi mana gargadi su ne magadan annabawa duk wanda ya rike da su fa ya rike igiya wanda ba ta tsinkewa har zuwa Allah har zuwa annabi daga annabi har zuwa Allah saboda haka jama'a a kamar yadda malamai suka bada in dai kunne ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya saka da alkhairi sau kuma za mu muna muku sannu da zuwa sannan ku da zuwa mun gode wa Allah da ya arzuta mu da ku a cikin wannan zama wannan duka wani kyauta ne daga Allah wanda ya yi mana saboda kyakkyawan manufanmu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya muku dukkan bukatunku Allah ya yi muku dukkan damuwoyinku Allah ya yi mana dukkan damuwoyinmu gaba ki daya Allah ya kara wannan dariƙa ƙarfi Allah ya kara Allah ya kara ganar da hankulan musulmi akan wannan shani wannan dariƙa albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallama an ji cewa abubuwan da suke hana guda ruwa gudu an ji kuma hanyoyin da ya kamata a bi da ya rage mana mai shawara masu nan kamar su shakku ne yayi ba suna nan suna da wasu da koyaushe kuma mutumin da yake neman ɗari ka yake same su a gida ya samu Allah ya samu dace albarka shi Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yanzu za za a yi mana za a yi mana addu'a ta ƙarshe da zakirin yana nan zai rana ta an yi addu'a da ci gaba za ki kiro yarin boli saboda haka ku karanta fatiha da ayatul kursi uku uku na kai ja ku uku uku Allah ya taimake mu fatiha da ayatul kursi uku na kai ja ku uku uku baki mu za su koma gida su fita اللهم صل على سيدنا اللهم اللهم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين